نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترة فوتن جماد الآخرة يرمائك صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan 12 shekara ta 2024 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qasas muna cikin bayanin wato kisa annabi Musa alaihi salam da shi da fir'auna a lokacin da yake ƙarami mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wata'ala inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in dan muka tsaya ko da Allah ta'ala ce wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Allah ta'ala ya ce wa qalat imra'atu fir'auna matar fir'auna sai ta ce matar fir'auna ita ce Asiya binti Muzahim tana daga cikin manya-manyan matan duniya waɗanda suke wato kallabi ne tsakanin rawunna kowace cikinsu muna fahimta ko? To, Allah ta'ala ce wa ƙalatin ra'atu fir'auna lokacin da matar fir'auna ta ce ma fir'auna ƙurratu ainihin liwalak. Ƙurratu ainihin wannan yaron, wannan jaririn farin ciki na ne, kuma kai ma farin cikin ka ne. La ta ƙutulu wa a sa'anyan fa'ana, kada ku kashe shi. A sa'anyan fa'ana, aunar ta walada. Ya kusa ya amfane mu, ko kuma mu rike shi ya zamanto da a matsayin ɗanmu, wam la yashuruna Allah ta'ala ce ba sani ba. Wabi ibn Munabbih ya ce lokacin da Fir'auna wato ya kalli Annabi Musa sai ya ce wannan ba Ibrani ne daga cikin makiyanmu mana dan bani Isra'ila ne cikin makiyanmu yake. Mun gane ko? Sai wannan ya bata mashi rai haka ya bata mai rai. Fir'auna ya ce, Ya aka yi wannan yaron ya kuskure kisan da nake mai yara, ya aka yi ba a yanka shi ba. To, ita kuma Asiya gabanta ake maganan, Asiya kuma tana daga cikin zaɓaɓɓun mata masu daraja masu girma, kuma an ce tana daga cikin ‘yan annabawa, jiko, ma'ana jikokin annabawa ce, tana cikin jikokin annabawa. Isa Allah ta'ala ya zurta ta da imani da Allah. ta zamanto wato uwar talakawa ke kiranta sunanta kenan tana ce da talaka tana taimaka musu tana yin sadaka a kansu tana ci da su to sai fir'auna ya ga wannan magana tana gefen shi yace wannan yaron ya fi karfin sai ta ce wannan yaron ya wuce shekara daya ta ce ma fir'auna fir'auna yana kokarin ya ce ya kai ba a kashe shi ba sai ta ce ma fir'auna yana yaron ba irin ba haihuwa bana bane na bara ne kuma kai ka ba da umarni cewa a yanka yaran da aka haifa wannan shekara shi kuma wannan ya tsoho ne ba na bana bane shi yasa ma ba a kashe shi ba saboda haka ka bar shi ya zama wuri na sai daga cikin maganganun da malamai suka yi wasu kuma suka ce wato matar firawuna ta ce mai wannan yaron ya zo bamu ne daga wani wuri daga wata ƙasa ba ɗan ƙasan nan bane kuma ba ɗan bani isra'ila bane sai firawuna ya ce to shikenan tunda ba nasu bane a bar shi dare sai Allah ta'ala ya sanya mai san shi Abdullahi dan Abbas ya ce in ba dan cewa da ce Fir'auna makiyin Allah ya faɗi irin abinda matar shi ta faɗa cewa a sa'an yanfa'ana aw nattakhidahu walada da ta da ya faɗi haka nan to da Annabi Musa ya amfane shi sai dai shi Fir'auna ya ki faɗin haka kaga duk maganganun da aka yi na yabo ga annabi Musa matar ta faɗa ba shi ba ya kiya ne saboda tabi wanda Allah ya riga ya rubuta bai cewa shi tababbe ne ba yadda za a yi halakakke ne Allah raba mu da halaka amin abin da ya faru kenan shi yasa aka bar annabi Musa alaihi salamu ba a kashe shi ba tunda matar ta ce tana son shi sai Allah ta'ala ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa farigha إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا سي زوجي ما بها النبي موسى muna ganewa ko mahaifiyar annabi Musa wasu malamai suna cewa sunanta Yohanid Yohanidu wanda ba wuce ke ce ma Yaha yahanatu ko yahanazu ko sun ce sunan wa annabi Musa ne alaihi salam sani na wurin Allah wa asba fuadu ummi Musa sai zuciyar mafiya annabi Musa ta kasance fariha ta kasance wofintacciya babu komai a cikin ta sai an bata annabi Musa alaihi salam ana ba ta tuna komai saboda kasan soyayya da ke tsakanin da da mahaifi musamman dan jariri dan kararrabi an raba ta da shi mun gane ko to sai ta waye gari babu komai a cikin ta sai damuwa da rabuwa da annabi Musa alaihi salam wasu suka ce ma'anan fariqa ta mance wahayin da Allah subhanahu wata'ala yayi mata lokacin da Allah ta'ala ya umarce ta da ta jefa shi a cikin me ta jefa shi a cikin ruwa kar ta ji tsoro kar ta yi bakin cikin rabuwa da shi kuma ta mance alkawarin da Allah ya zuwa gare ta cewa zai maido shi zuwa gare ta. Kuma Allah ta'ala zai sanya shi daga cikin manzanni. Zamanci, aka ce shaidan ya zo mata, ya ce mata ke, kin kyamaci fir'auna ya kashe ɗanki ko, ba ki son ki samu lada, don da kashe ɗan shi lada za ya samu. Sai ya ziga ta, sai ta shiga damuwa. Ya ce shi ne kika je kika jefa cikin ruwa kika nitsar da shi cikin ruwa ko? sai ta shiga damuwa irin wannan tunanin sai ya zo mata idan idan mugu ne kana ga zaben ba Allah ci ba Allah ya zabe ta amma duk da haka nan shedan zai raya mata irin wannan abu Saraka kullum mutum ya ta neman tsari da shedan duk imaninka duk karfin imaninka ba kai karfin shedan ba ya ɗan dogon zamani gare shi kuma Allah ya ba shi dama ya dogon zamani kuma ce in dai ya dade duniya sai ya halakar da mutane Allah ya ce mai ba za a kashe ka ba za ka mutu ba idi ba ga shekarun da ya ba ya yi zamani da tun kafin baban mu annabi Adam yake duniya ma yanzu yana yana ci gaba da shigantaka bai bari ba to saboda haka shaidan ya zo ya ce mata kin kyamaci ki bar ɗanki a kashe shi kamar ɗan kowa ki samu lada ki samu tukuici mai tsoka wurin Allah ko sai ta shiga damuwa shine ma'anan fariga haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka ce a lokacin da labari ya zo mata cewa fir'auna ya tsinci ɗanta a cikin ruwa a cikin wannan akwatin sai ta ce shikenan da ya fada a cikin hannun makiyin Allah hannun makiyin shi wanda ni na gudu daga fir'auna ne kai ya kashe mana da sai girman bala'i ya mantar da ita mi abinda Allah subhanahu wataala ya alkawari zuwa gare ta bala'i ya yi girma muna ganewa ko bala'in ya girma haka yake sai sa kai wasu dumuma ba tare ba da gangan ne kai ba saboda girman bala'i wanda zahin bala'i Allah raba mu da bala'i imaninka ba wai rishin imani bane kaman matsayinka ne na dan adam da Allah na cewa ta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah manzo fa annabi ne cikin annabawa wahala ta kai wahala cewa ke wai yaushe za a samu taimakon Allah kuma shi shi ke gaya ma mutane taimakon Allah ɗin da haka dan kun ga malam wata rana ya shiga cikin guguwa to shi ma ku saurara mai annabi ma ya shiga bare malam abinda dai manyan mutane masu tsoron Allah ba su cika yi ba yana dan faruwa cikin rayuwarsu ne kaɗan cikin bala'i goma ɗaya ne za su yi waɗin irin wannan magana su abin ya ishe su saura kuma duk za su yi haƙuri duk wahala wahala ce in ta kai wahala kana cikin wata ga wata kana cikin wata ga wata kana ba kare wata wata ta zo kaga shikenan ba wai imanin ne ka rasa ba matsayinka ne na ɗan adam Allah ya ba mu haƙuri kuma ya kare mu daga kamuwa da bala'o'i gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ce in kadat latubdi bihi lalle mahaifiya annabi Musa alayhi salam ta kusa ta bayyana shi ma'ana ta kusa ta bayyana cewa ɗanta ne saboda tsananin wato damuwarta da tsoronta cewa kan fir'auna ya kashe shi tunda ya shiga gidan fir'auna Abdullahi da Abbas ya ce ta kusa ta ce kai ɗana ne a bani ɗana lokacin da ta ga wato akwatin na ruwa na daga shi haka kuma yana mana igiyar ruwa tana sama da shi tana ƙasa da shi sai ta yi tsoron cewa wato kai ya bude ya hallaka ko kuma fir'auna ya kama shi saboda haka ta so ta ce ɗanta ne a kamo mata ɗanta Allah subhanahu wataala dai ya ce ta kusa ta bayyana cewa ɗanta ne Allah ta'ala ya ce laula an rabatna ala qalbiha in ba dan mun tsarme zuciyarta ba mun gane ku wasu malamai suka ce a wato ta so ta bayyana cewa ɗanta ne lokacin da ta ji mutane na ce mashi Musa ɗan Fir'auna ta ce kai ba ɗan Fir'auna bane ɗana ne tana jin zahi Fir'auna azzalimi a ce ɗanta ɗanta ɗan shi ne ta so ta bayyana abin ya sanya ta cikin damuwa ya tsanani a kanta kawai ta so ta ce ɗana ne wasu kuma suka ce ta so ta bayyana shi saboda wahayin da Allah subhanahu wataala ya mata tunda Allah ya ce zai maido ta zai maido mata shi kenan ba abin da zai same shi koda ta ce dan ta Allah ya ce laula an rabatna in ba dan mun dalmi ala qalbiha akan zuciyarta ba ma'ana mun dalmi zuciyarta da tsaro a cewa sirrin da muka yi da ita ta bayyana mun tsare mata zuciya kuma mun dalme mata zuciya da yan haƙuri da kuma mi tabbata akan abinda Allah subhanahu wataala ya mata alƙawari Allah ya yi haka ne litakuna minal mu'minina domin ta kasance daga cikin mata masu imani da Allah subhanahu wataala dai imani da cewa alƙawarin Allah subhanahu wataala gaskiya ne alƙawarin Allah bai tashi shikenan sai ta hakura take faɗi take gayi wa qalat hayya dai bata hakura ba وقالت لاخته sai tace ma ya uwashi ya uwashi malamai suna cewa sunanta Maryam tace ma ya uwa Annabi Musa alayhi salam kenan magaje shi ce ko babba ma sosai qussihi tace ki bi bayan shi mana ki bi sawun shi har sai kin kawo mana labarin shi ina ya shiga waye rike shi waye dauke shi fa basurat bihi an junubin saboda haka sai yawa na Musa ta tafi tana kallon shi daga nesa shine junubin daga nesa mun gane ko wasu malamai suka ce a ta kasance tana tafiya gefe ne tana kallon shi a sace tana nuna mutane ba shi take kallo ba tana hararen shi haka tana mai kallon sata da ta ga za a ganin shi take kallo sai ta kauda kai wamla ya shuru na Allah subhanahu wataala ya ce bas sun cewa cewa yan uwar shi bace kuma ta samu idanu tana biye da shi ne su ba sani ba to haka aka yi wa harramna alaihi almaradi min qablu Allah subhanahu wataala ya ce kuma mun hana masu shayarwa a kan shi gabani an ce annabi Musa alaihi salam sai da ya kwana takwas yana jaririn shi ba ya karban nonon kowace mace annabi ne ba zai shekara ma ba ba matsala abin da zai samu shi insha Allah kwana takwas yayi duk wanda aka ba yana ta kuka yana ƙara amma kuma ba ya karɓar nono kuma yana rayuwa Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yarda ce ita ba ta Fir'auna burinta na duniya shine ta samu wanda zai ba wannan yaron nono ya sha tunda tana son shi kuma ya kishin nono duk lokacin da suka zo da macen da za ta iya ba da nono sai yake karɓar nononta kuma sun ci gaba da neman wanda za a shayar da ita ba a samu ba min qabl ma'ana gabanin zuwan ya uwa annabi Musa alaihi salam gabanin zuwan ta Allah subhanahu wataala ya hana kowa ya bashi nono wanda ya ba nonon sai yake karba yake na haka aka ci gaba ana ta jira a samu wa za ya bashi nono Allah subhanahu wata'ala kuma ya hana sai dai mi domin Allah ya alƙawari zai mai doma uwashi shi domin ta shayar da shi fa qalat sai ya uwa annabi Musa ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum hal adullukum tace shin ko kuna so in nuna maku ala ahli baitin akan in nuna ku akan mutanen wani gida yakfulunahu su za su renan shi da kun gare ku mana wanda za su runguma shi su shayar da shi su kula da shi ta ce masu ita ce wata mace wata mace ce wadda an kashe mata ɗa idan kaga ta yi sabuwar haihuwa amma an kashe mata ɗa wata mace ce ina san ta tana cikin waɗanda aka kashe mata ɗa saboda haka tana son a kira ta zuwa ga wannan yaron tana son ta nemi yaro karami da za ta bashi nono tunda an kashe rata yace kuma su mutanen gidan nan da za ni samu muku shi wa za ni nemo muku mutane ne waɗanda masu nasiha tanin kirki za su yi muku tsantsan aiki ba tare da wata cuta ba shine nasiha mana ba za su hana mashi abin da zai amfani shi ba na yi ne rashin mai kyawu da ciyar da shi da kuma kula da shi kular da ya kamata duk za su mashi mun gane ko aka ce lokacin da ita ya uwa na Musa ta faɗi wannan maganar shikenan sai su Fir'auna suka ce ko kin san oshi ne suka ce ki nuna mana oshi ta ce ban san ban san wata ban san oshi ba na zana sanin amma na gaya maku haka ne cewa su mutanen kirki ne saboda su masu biyayya ne masu bin dokar fir'auna ne sarki suna biyayya gare shi saboda haka abin da ya to daga wurin shi dole su kula da shi tace shi yasa nace za su kula muku da danku shikenan sai aka ce mata su wane ne sai ta ce uwa ta ce mahaifiya ta ce suka ce kenan mahaifiyarki tana da dako ta ce ba ta da dako ta ce tana da da amma dan shine haruna tana da yaro karami ba da ta yi shi gabin dokar firawuna ta zo aka yi shi annabi kamar haruna magajin annabi musa ne saboda ka an haife shi shekarar da ta riga ta gabata sai dai shi ba a kashe shi ba saboda mi lokacin da aka yi shi babu dokar kisan yara ta gaya musu haka nan ta ce to shi kenan je ki zo mu da ita ai sai ta buga da gudu ta je ta gaya mata ce mamma sun yarda za su baki shi ki shayar da shi duk ta ba ta labarin da abin da ya faru da yanayin da yake ciki yake nan ana ba ta annabi musa tana zuwa uwashi ana ba shi ana ba ta shi ta rungume shi annabi musa yana jin guminta na uwashi wadda ta haife shi yake kawai sai ya karɓi nonanta kawai sai ya kama tsotson nono har sai da ya koshi kuma an ce fir'auna ya ɗauki nauyin kullum zai ba da abin da ya kai dinari ɗaya kullum na shayar da saboda ta ci ta koshi ta shayar masu da ɗa Allah ke nan. Ku kuna nan kuna ta abubuwan ku kuna ta ku Allah na tashi. Baka san gaibe ne baka san me za a faruwa ba. Firawuna yana ganin ya samu ya samu magashi. Ko? Ya samu mai jiran gado. Ya samu wanda za ya gadon shi tunanin shi kenan. Ina sai abu ya zamanto ba haka nan bane. sai kogo ya juye da mujiya ya dauke da wani shi shi yasa da yazo yace ba annabi yace ma fir'auna ba Allah yace alam nu rabbika fina walida ba nan muka rene ka kana dan kararri ba wala bista fina min umrika sinin kuma ka zauna a cikin mu shekarun ka masu yawa kana yaro matsayi kamar da gare mu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta fa anta min al-kafirin ko ba kai bane kuma sai ne za ka zo ka ce mu ba Allah akwai wani Allah ban da shi in ji fir'auna shi kenan sai Allah ya ce faradadnahu ila ummihi sai muka mai da annabi Musa ya zuwa mahaifiyar shi kai ta qarru ainuha domin idan ta yi sanyi domin ta ji daɗi ta yi murna ta yi farin ciki wala tahzan domin kuma kada ta yi bakin ciki wancan bakin cikin da Allah ya ce kar ta yi to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka cewa ba za ta yi bakin ciki na dindindin ba bakin ciki ne na gajeren lokaci kuma gashi ya dawo wali ta'lama kuma domin ta san anna wa'dallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah bai tashi mutum yana iya tada alƙawari amma banna Allah mai tada alkawari ma cikin mutane shine mara imani mai imani bai tada alkawari wanda imani ya zauna dangalgala a cikin zuciyar shi to bai tada alkawari in yi alkawari zai maka abu zai maka in yi alkawari zai zo wurin ka zai zo in yi alkawari ka zo wurin shi ka same shi in yi alkawari zai baka zai baka mutumin kirki haka yake in ka ga mutum na tada alkawari to imanin shi na wasa ba a san imanin mutum na wargi an yi san as-saraha kana ka bayyana ma mutum cewa laraba da cewa fi sarahatin raha a cikin bayyana ma mutum gaskiya akwai hutawa yaka huta amma in baka gaya mutum gaskiya ba sai kai ta damuwa kai ka san baka gyara mashi ba kuma kana nan kana tunani yanzu yana nan yana neman ka kai kuma ka koyi kaga baka huta ba amma in ka gaya mai gaskiya abin bai samuwa shikenan sai ka zo kai zanna ko gidanka ko wucewa ya kanka ya kare gaya mashi babu man ba ka sai ko kenan kai gagare ka sai ka je can wani wuri ka samu ka koye motar ka kai zanni inda ba wanda za ya ganin ka ko an ganka dai ba a tunanin kai ne kuma motar ka ba ta wurin wahala ta samu mutum shi yasa ake son ka gaya mutum gaskiya in ka yi mashi ka mashi domin ba dole sai kama mutum ba kyautata wacce alheri ne in ya samu a yi mai samu kuma a jira wani lokaci Allah ya hore sai a yi to shi Allah subhanahu wataala bai tada alƙawarin shi Allah ya mata alƙawari zai maido mata Allah kuma yace faradadna sai muka maido annabi Musa ila ummi zuwa ga mahaifiyar shi kai taqarra ainuha domin idanunta su yi sanyi saboda an maido mata annabi Musa alayhi salam domin kada ta bakin ciki dan ta san cewa lalle alƙawarin Allah subhanahu wataala gaskiya ne saboda ya maido annabi Musa zuwa gare ta walakin na aktarahum la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sani ba mai yawan mutane ba san ma'ana ba su da sani na sakankan cewa sani na imani cewa alkawarin Allah bai tashi Allah ya alkawarin ka zo duniya zai baka duk abinda ya alkawarin zai baka dan me kake tada hankali bai tada hankali bai sani bane wanda wanda kuma ya sani bai tada hankalin shi ya san cewa arzikin shi yana nan tafi irin wanda Allah ya rubuta mishi kuma zafin nema bai kawo samu mai imani aji hankalin shi ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku gana wa zuwan arziki yana tahi ku bar ganin nawa ku bar ganin jinkiri ku bar ganin dadewa wai yaushe ne za a samun kuɗi yaushe za ni zama mai kuɗi ne ma a ce mana mai kuɗi ne alkawarin Allah Allah ya alkawari kaga wannan bakin da Allah ya tsaka to sai ya cika ya da abinci sai ya cika ya da nama kaga wannan aljihun da Allah ya yanka maka sai ka cika ya da kuɗi duk komai naka da yana nan tsari bankin ka tana nan asusun ka na banki yana nan lokaci na za ka yi kuɗi ka aje amma sai ka yi ta nawa kai ma yaushe za ka zaki cewa wallahi ga nan banki wallahi jira ke akwai wallahi amma dai an kusa kawowa gare ni kasan kuɗin na yawa gare su kuma an ce yau ba kuɗi miliyan ɗari ce za ni ɗauka yana ta yi kai haƙuri Allah ya rubuta maka komi komi da komi rubuce yake akan rubutun kake tafiya ba za ka saba ma wannan rubutun ba saboda haka ana son mutum ya zamanto mai imani da alkawarin Allah subhanahu wataala mai haƙuri cewa duk abin da Allah ya rubuta maka wallahi ba wanda ya sai tare shi ba mai ganin shi ma bale ya tare shi Allah ya kawo mana arzikin mu amin Allah ya sa muna cikin waɗanda za mu yi arziki mai yawa mai albarka dukkan mu nan gaba daya amin Allah ya kawo mana ƙarshen wahala gaba daya amin Allah ya ce walamma balagha ashuddahu lokacin da annabi Musa kai ƙarfin shi. Mun gane ko? Wasu malamai sun ce daga ƙarfin mutum yana farawa ne daga shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin. Wasu kuma suka ce a shekara talatin da uku daga nan ne ƙarfi yake abin nan yake kaiwa tsananin ƙarfi. Ƙarfinka yana cika daidai wannan wurin ne, wasawa. ko kuma sai ya ida ya ida ci kayi daidaitu mana ya kai shekaru arba'in tun daga shekara sha takwas har zuwa shekara arba'in ƙarfinka karuwa yake to daga nan kuma sai ya zanki ragewa daga nan ragewa yake yi a lokacin ne kake matashi to da ka tun daga sha takwas har zuwa arba'in duk matashi ne kai saurayi ne kai ko kana da shikoki sunanka saurayi matashi to arba'in da ɗaya arba'in da biyu da uku da hudu da shi kenan ka fara zama da cije kuma sai ka kama jikinka ka bar wargi ka bar wasa in ba haka ba ta rana wani jikan ka ya dada ka ga ƙasa kana ganin kamar ka shi ƙarfi shi sabon jini ne ka kuma naka ya tsufa to nan Musa lokacin da ya kai wannan ma'ana lokacin da samartaka shi ta cika Allah ta'ala ya ce atainahu hukman wa ilma sai muka ba annabi Musa alaihi salam hukunci kuma muka ba shi ilimi ana muka ba shi annabci muka ba shi hankali da fahimta a cikin addini annabi Musa yayi ilimi annabi Musa ya san hukunce hukunci tun gabanin ma Allah subhanahu wataala ya aiko shi annabi tun yana dan kararramin shi Allah subhanahu wataala annaba haka Allah yake musu tun suna kanana Allah ya ba su komai da komai yadda yake ba za a gane cewa su annabawa bane sai radda Allah ya bayyana yawancin su sai radda Allah ya bayyana cewa annabi ne sai a ce yau mun san wannan kaga yaro baya wasa tare da yara irin wasa da kasani take yi kaga yaro baya rena mutane kaga yaro baya da kiyoya kaga yaro baya daukar kayan mutane baya daukan magana duk wani abu da yake laifi ne duk da yake shi baya da laifi annabawa suna yaraba sun shi duka Allah tsare su yake saboda kan ranar da suka ce annabawa ne suka ce masu ranar suke kin shi ba ba su barin abun magana ba su barin abu ba yanda yasa ko kafiri ne kai dole dai ka ce wallahi haka nan ne mutumin kirki Abu Sufyan yana kafiri sarkin sarkin Rome sarkin Italiya tambaye shi game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bai tambayi sai guda 15 don tambayar da sai ba ya amsa haka nan ne. Kun taba zargin shi da ƙarya cewa tun da yake. Ɗanmu ne, mu mun san shi tun yana ƙarami. Ma, ba mu taba zargin shi ba mu taba kama shi da ƙarya ko wani laifi ba. yana saba alkawari ne bai taba saba alkawari duk wani abu da ka sani aibi ne to annaba Allah yana tsare su daga shi Allah yana kare su daga wannan to Allah subhanahu wataala aka yi ma annabi Musa alaihi salam wa kadhalika Allah ya ce to kamar haka ne kamar yadda muka annabi Musa najzil muhsinina masu kyautatawa su ma haka muke musu su wane ne masu kyautatawa su ne waɗanda suke gyara tsakaninsu da Allah kuma tsakaninsu da mutane tsakaninsu da Allah babu tauye haƙƙin Allah tsakaninsu da mutane ma haka nan tsakaninsu da mutane hudda mai kyau ba cuta ba cutarwa ba yaudara ba zamba cikin aminci tsakaninsu da mutane tsakaninsu da iyalinsu tsakaninsu da matansu tsakaninsu da makwabtansu tsakaninsu da abokan zamansu al-ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yaraka kyautatawa shine ka bauta ma Allah ka maga Allah nan gaban ka in baka ganin Allah kuma to Allah yana ganin ka to yadda Allah ya ma annabi Musa haka Allah yake sakanta ma dukkan wani wanda ya kyautata duk wani da ya abu mai kyau to Allah ta'ala yana sakanta mai sakamako mai kyau tun duniya tun duniya sai Allah ta'ala ya karrama ka kai ba annabi ne amma sai Allah ya baka karama ya baka wani matsayi ya baka wani girma Allah ya sa mutane kowa yana son ka. Ko Allah ya baka karɓaɓɓa addu'a. Ko Allah subhanahu wata'ala ya yi ma damuwa ko da baka da baka damuwa wannan duka rama ce ta Allah. Abin damuwa ya samu amma baka da damuwa. Baka so abin ba amma kuma baka damuwa kai ta ɓacin rai kai ta damuwa har jininka ya hau har bakin kai jirgi. Ka shirya ba. duka sai Allah ta'ala ya dauke maka wannan saboda mi saboda ka gyara ma Allah subhanahu wataala ka yi abin da Allah yake so to shi ma Allah zai maka abin da kake so Allah ya mana yadda muke so amin Allah ya saka mana da alheri Allah ya sa mu kare da duniya lahiya Allah ya sa mu cika da imani na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Mm. Oh. Yana tambaya cewa wai yana kasuwa ta ainihi a sai da mayukan da mata ke shafa wanda suke sauya fata da kuma a sai da allurai wani iri. Sayan wanda ake wanda shi ma ke sa allurai irin dai na magani na ba su da dai amma dai sai da magani irin na sauya fata sannan baya da kyau kuma aikin baya da kyau kenan sai da abin da yake sauya fata shi ma baya da kyau sai a bari ko abin da shari'a ta ce baya da kyau ya kamata mutum ya bar shi na'am yawa to ina ita wadda
wanda ce yana da aboki yana da aboki krista ne wato sai mahaifinsa ya rasu to idan yana so mishi ta'aziyya ya ce wani kalmomi ya kamata ya amfani da su ita ya bashi hakuri ya ce Allah ya bada hakuri na dukkan a yace yana da aboki wanda ba musulmi ba krista ne to sai mahaifin shi ya rasu ko ya za mai ta'aziyya duka mai ta'aziyya ce Allah ya baka hakuri Allah ba da haƙuri, ita ba shi haƙuri haka ne.
Tace malam ya ce hukuncin busa abinci.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana busa abinci in yana da zahi. Ba a busa a duk abinci nan. Haƙuri za kai ya huce. Manzo Allah ce domin Allah bai ce yadda mu huta ba. A bar cin abinci da zahi. Ko wurin biki aka kawo a bar shi ya huce. ai haƙuri a zanki haƙuri ana ba a samu ba wai haramun ba ne ma makaruhi ne ba da kyau hukunta shi makaruhi ne ba a cin abinci da sahi irin wannan da kana haka kana haƙuri yake jama'a mu koyi ladabba musulmi ne mu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam masoya annabi ko yela da biyan kawo abinci mu dan bayan minti biyar tabi ba mu da hakuri na yi na yi hakurin awa ɗaya na jira abinci ba kawo ba an kawo kuma sai in kasa minti biyar in kuka ba abinci minti biyar Allah yarda zai abin nan zai hucewa ba sosai ba amma ya rabu da wancan mugun zahiri ba sai mu gaza ladabi ne annabi ya koyar da mu mu yi hakuri mana sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace
yace malam me hukuncin azkar kafin sallar isha'i ne
wannan azkar
kenan na dai kwana ko nan wai mene da hukuncin addu'o'i da ake ban san ko na kwana yake nihi ga gabarin sallar isha'i ko ko na marice yake nihi Ban sani ba in dai na kwana ne ba sai yanzu a kwanta su addu'o'in kwana sai yanzu a- sai an zo manzo Allah ya ce su zamanto su ne karshen abin da zaka faɗi to ka kare kwanta zaka yi in ka ka tashi sai jin fitsari ko kuma wata larura ko wani naka ko kai da kanka ba ka jin daɗi ka je neman magani kaga wannan da ba amma dai so ake da ka kare addu'o'i shikenan ka miƙe kai ta kwanan ka saboda haka ba a yi gabanin sallar isha ga malam masallaci Allah ya samu dace
yace malam idan sallar asuba ta kuce wa mutum har sai karfe goma na safe shin zai iya maida ta a lokacin da ya tashi
yana tambaya cewa idan sallan asuba ta kubuce ma mutum bacci ya dauke shi ina ta kwana bai barka ba ko da ya barka kare tara da rabi ta yi da safe tara da rabi na tsayi kahin ya dan miƙe ya je ya tsarki ya alwala goma ta yi yaushe za a yi wannan sallah asuba lokacin za ka yanta kowane lokaci ka tashi lokacin za ka sallah asuba ko da an hana sallah lokacin sai ka yi sallah lokacin ita shine wannan lokacin ta ba wani abu da za ka yi kuskure ne laifi ne zunubi ne ka ce sai gobe lokacin ta yayi ka yi ta wannan ranko ne za ka ranko kowane lokaci ya shaki kowane lokaci ko ko yanzu ka tuna baka yi sallah zuwa ba to sai ka yi ta ba a jira jira wannan sako ne ba a jira Allah ya kare mu
yace malam ya halitta abin mai sa- mai shan taba sallah
wa ku ya halitta abin mai shan taba sallah mai shan taba fasiki ne fajiri ne saboda haka in akwai wani wanda ba ya shan taba mai dama dama ko da bai kai shi yin sallah ba to shi ya kamata ya ba mutane sallah in kuma dai yayi kowa yin sallah kuma ba da- ba mai dama dama dai yan tamore ne kowa ba kowa aka ce ba da sallah ba ya iyawa sai shi abu sai a bi shi domin shi sallar shi ta inganta in yi sallar Allah yana karba saboda haka shi ma ya da zama liman in babu kowa sai shi amma akwai masu dan dama dama akwai wani wanda zai iya shiga ya yi sallar ya limanci to shi ya kamata saboda kai ya rudu da cewa gashi yana shigantaka kuma an bar shi yana limanci asali limami ya zama to kamilalle ne mai lafiyayyen gaɓoɓi ne mai lahiyayyen zuciya ne mai lahiyayyen ayyuka ne haka ake son liman To, harka ba ta lalace wuli mai zaman tun shiriri ta ce. Na'am.
yace malam eh, yace wankan janaba yau yana ko farilla ne
Wankan jaraba wai yana tambaya farilla ne? Farilla ne, dole ne. Allah ya ce, La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasu. In kuna da janaba kar ku kusanci sallah sai kun yi wanka. Saboda ka dole ne. in janaba ta kama ka dole ne in ta yi ta salloli can kana ganin ba dole ba ne kana ta yi farwanka da wankan janaba to ka tuba tuba ka yi ta istighfari Allah ya yabe maka ka yi kurakurai da yawa ka yi ta sallah baka da tsarki kamar yadda mutane da yawa musamman cikin karkara aka a birnin mutum daga wani na tambaya yanzu ka janaba dole ne ka ga yi abu ya lalace wani tsoho an ce an same shekara ya tamanin taɓa wankan janaba ba. ya ce shi ya san ana yi amma ya sai mutum ya kwanta da karuwa sai in kama Allah laifi sai ka wanke wani Baran laifi. amma da matarka ai kaga ba ba laifi kai ba to kaga ire-iren shi suna da yawa ba cikin gari ma akwai inda ma ake ta wa'azin Tara kaga ya kamata kenan ƙara mai da hankali wurin karantar da mutane yadda za su ibada su bauta ma Allah subhanahu wataala mutane na da buƙatar sanin yadda za su bauta ma Allah yadda za su tsarki yadda za su arwalla wankan janaba mata da za su wankan al'ada yadda za su wankan biki wankan juma'a waɗannan abubuwa waɗanda suke dole ne ya kamata musulmi ya san da su muna ganewa ko ya kamata a bada abin nan ba a mai da hankali ga yawan magana a kansu domin abin ya shiga cikin tunanin mutane
yace mallam yace menene hukuncin sauraron waka ta waka ta Hausa
yana tambaya menene hukuncin sauraron waka ta Hausa waka ta Hausa kala biyu ce akwai mai kidi bata halitta ba akwai mara kidi ta halitta ta halitta ka saurari wanda ba ta da kidi waka ta abin nan waƙoƙi da ake yi na Hausa wanda ba su da kidi kawai ma'ana babu kidin ganga ko kalangu ko kotso ko kuntagi ko molo ko garaya duk babu ko gunduwa duk babu duk wani makari babu shi babu irin na zamani ba piano ba gitar ba wace ce duk babu su wannan in aka yi da baki sai ka saurara amma idan aka sa idan aka sa makaɗi ana yi to baya da kyau to kilin baya da kyau a musulunci yake shi yake ce ma alma'azi alma'azi ba su da kyau mutum ya saurara ya saurara haramun ya saba ma Allah ya tuba amma kidi na baki ba waka ta baki kamar infiraji kamar alburda akwai wakoki da za ku ji gidajen rediyo ana sa su irin su infiraji irin su alburda irin su ishirin ya kaga babu kidi ciki wannan kana yi sauraron su da irin na laraba nan da zaka ji cikin wannan sunarin mutane wanda ba su da kiɗi wake-wake na laraba sautin safirin bulbuli da sauransu irin waɗannan duk kana yi sauraron su ko da sun yi awa ɗaya na yi wa matsala saboda magana ce ta baki kuma magana ce mai kyau amma kiɗi ba da kyau na'am mutum wani halatta mutum ya auri biyar tabbas ya shan
ya halitta mu ko yana tambaya ko ya halitta mutum ya wuri ya tabbashe shi ya halitta ka aure ta mana ita dai ce ita ma kana ya aurenta saboda tabbashi ya kace kana ya aurenta kuma in ya kama baka same ta ba sai ka aure ɗaya kun yi soyayya Allah ta'ala bai kaddara ba wani aure ta bayan shekara ishirin Allah ya sa ɗiyarta ga ta nan ta girma sai ka aura da ita da uwa sun halitta ka auri kowa cikin su tabban shi ya ce ba uwa ɗaya uba ɗaya kuke da ita ba uba ɗaya kuke ba ba uwa ɗaya kuke da ita ba dan namiji da dan mace kuke kada ka ya halitta ka aure ta kuma ya halitta ka aure yatta ya halitta ka aure ji kan yatta duka duk abin da ya shahida duka na ya aure in dai baka taba auren uwar ba na'am
yace malam ya halitta mutum idan an kamishi sabuwar haihuwa wai da gaske ne sai an yi ɗan kiran sallah a kunnan dama ya kama da na hagun da sauransu ce wai tabbas ne magana
wai yana tambaya ko tabbas ne aka mutum haihuwa sai an ma yaron kiran sallah ga kunnan dama a yi mai ikama ga kunnan hagu tabbas ne haka ne yanzu duk magana da ake baka ta waje ba sai yau za ka yi an dade ana ta yi shekara da shekaru ana yi hadisi ya zo ingantacce ko kuma hadisi wanda malamai sun yi wasu sun inganta shi sun ce mai rauni kuma nan mun yi magana shi ma cikin littafin al'isiya ko mun yi magana saboda ka ana yi sunna ne zamanto yaron ka farko abin da za ki kalmomin tauhidi Allahu akbar kalma ce ta tauhidi farkon abin da za yi duniya Allahu akbar Allah ya fi kowa girma Allah ya fi kowa girma ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaida cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne lalle na shaida annabi Muhammad manzon Allah ne ku zo a yi sallah ku zo a yi sallah ku zo ku tsira ku zo ku tsira Allah ya fi komi girma Allah ya fi komi girma ba abin bauta da gaskiya sai Allah zamanto jariri farkon abin da yake ji kalmomi masu kyau kalmomi na kaɗaito Allah subhanahu wataala ba kashe ta mai kiɗi ba a rikita shi gaba da ya tashi sai rikice a zamanto abin da za a yi zancen Allah ne zancen san Allah ne da girmama Allah da kadaita Allah subhanahu wataala da hakokinsa Allah ya samu dace ya rasulullah
ce malam idan ita shi mai hau da mai installation ne na na anten na na talbizo yace wato idan mutum ya kalla a abubuwa ko na alheri ko ko na asha ko yana da kamar a ciki ba ya da yana tambaya cewa shi anten aikin shi hau da anten ne sai idan aka kalla abubuwa mugaye yana da kamar shi ba ya da ai bai ce ka kalla ba iyaka ya hauda ma kuma abubuwa ne wanda akwai alheri cikin su akwai sharri bai ce ma wato ba ruwanka da alheri sai sharri ba bai gaya maka haka nan saboda haka babu laifi a ciki ba ya da yi da gudu maka ba haƙƙin shi ba da kayan ka ne
wannan shi na rambaya cewa wai shi kowa da shi dan ko ko shi dan guda ne
sai ta sabuwa shaidan aljani ne babba shine uban aljannu gaba daya yana haihuwa yana da zuri'a yana da jikoki yana da jikokin jikoki tattaba kunne diyan haka dai suna nan barkatai ga sunan ya haifa kuma Allah ta'ala ya gama kowa da shaidan da shaidan shi shine uba yake ba su umarni yake turo su ya dano yawa gare su Allah ya ce alam tara أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Kuga Allah ta'ala ce mun turo shaidanu ba mun sake su akan kafirai suna ingiza su ingizawa suna cewa gaba dai gaba dai aje ayi haka suke kuma ya zo cikin hadisi ingantacce a cewa kullun shaidan yana ana azamai ku jere shi busa ruwa tsakiyar ruwan teku kowa ya zo ya kawo mai labari wannan ya zo ya ce ya haɗa wani da wani wannan ya zo ya ce ya yi kaza wannan ya ce ya yi kaza ya sa wani ya faɗi kaza mu sai ce shaidan ta ce masa babu ko aikin komi ba wanda shaidan ya hiso shi ne wanda ya zo ya ce na raba wani da da matar shi shaidan ya ce to ya ka kai ka sa abin da ake so na kai ne waziri suna da yawa kowa da nashi kuma akwai babban Allah ya kare wa daga gare su gaba
Wannan ya ce shago yake tsaro to sai yana ba da bashi da sanin mai shagon. Tambaya shi ya halitta shi ma ci bashi a ciki.
Eh da sanin sho? Zai halawa. Shago yake tsaro. To yana ba da bashi amma da sanin mai shagon. To ko shi ma ya halitta ya ci bashin. Wancan da waka ba da. Da izinin waka ba da bashi. kuma dan kana shagowa sai ka ce to ni ma yana so in ci bashi ka waiwaye ka kace ai ka ci bashi wai saka sai an baka izini sai an baka izini ka nemi izini domin ba dukiyar ka bace dukiya ce da kake tsaro ana sallama ka to ba taka bace saboda haka in dai bashin ya kai ya kawo to ya kamata ka gaya mai shago ce amma dan wani bashin dan abin da bai kai kawo ba bashin wata dala ɗari dala hamsin wannan ai ba mu ko da yake ya danganci kuma dukiyar da kake so kuma ya danganci cin bashin in kullun za kai kaga ai kudin yawa gare su ko ba haka ba ya danganci girman dukiya in dukiyar babba ce dan wani bashin jikka jikka biyu nan duk ba matsala ka iya maidawa kuma ko an waiwaya ma ba za a gane kaci ba sai ka maida da ji tsoron Allah amma dai asali mai dukiya bai halitta ka taba mai dukiya ba sai da izini sai ya baka izini ce abin da bai kai kawo ba in kana da bukata kai ma ya ce tunda ina ba mutane izini kai ma kana da bukatar bashi kai ma ka dauka amma ka zan ki mai dawa saboda aiki ne kake annabi Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka ba akwai guda Akwai guda ta ƙarshe. ya ce bayan ya yi arwala sai ya sumbaci matashi da niyyar jin daɗi sai sai shawa ta taso mai wai sai ya sake alwalin
mutum ya yi arwala shi nan kuma za a yi ta sai ga matashi ta yi wata shiga ta tada mai hankali sai ɗan yi ban kwana da ita ya kama taurin kuma ya ji daɗi kaga asalin nufarta ma da kai tunda ta burge ka to tun daga nan ma ko baka ji daɗi ba malamai sun ce a randa ta kare saboda karin gome ta ne dan ka ji daɗin ko da baka samu ba sai an ma hukuma sai ka sake a randa to bare ma ka ji daɗi da ka ji daɗin na ya kamata ka koma magewa ka yi tsarki domin baka yi hankali ba can in ka shiga sallah za ka jin mazina zubo maka shi kuma najasa ne za ka arwallarka ta kare sai ka dawo ka yi sabon tsarki ka ɗan ba kanka kamar minti ɗaya ko minti biyu yawa ya ƙara sabka gaba ɗaya sai ka wanke in so sai ka sake arwallarka hita in ka hito sai ka hita waje ka yi arwallarka da ka kare ka bar sahanin nan ka yi gaba za a yi allazi an kara kuma suka yi ta waje kawai za ka rala karewa ta nan mun karanta mun karanta cikin cikin iziya mun karanta cikin ishmawi mun karanta cikin cikin asudari duk mun karanta cikin su da irin haka da yana warware a Allah ko Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka warware mana duk matsalolin mu gaba daya. Ka kawo mana karshen su ya Allah. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah kawo mana karshen walalu gaba daya Allah. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke mace Allah ka ba su lafiya. Waɗanda ma ba mace suke ba Allah ka ba su lafiya. Akwai wani cikin almajiran mu da aka yi mafashi Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya. Allah ta da kafa da shi Allah ya sa kafara ne gare shi. Allah ka ba dukkanin marasa lafiyar mu lafiya ya Allah masu lafiya kuma Allah ka kara mu lafiya ya Allah waɗanda suka riga mu da su Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tarzoma da fitina da tashin hankalin da ke faruwa kasashen mu Allah ka kawo karshen shi Allah ka shirye da masu tada shi ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka shirye da su ya Allah Allah ka sa su baro dazuzzukan da suke zama ya Allah su dawo cikin al'umma ya Allah Allah ka ba su karfin haka ya Allah Allah ka ba su ikon haka ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu gaba ɗaya ya Allah gabacin kasan mu da yammacin kasan mu da kudanci da arewa ya Allah da tsakiyar kasan mu a ko ina ma ya Allah ka kare mana jami'an tsaron mu daga sharrin yan bindiga da yan tada ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah waɗanda suke nufin mu da sharri da makirci da kaidi Allah ka maida musu ya Allah Allah kada ka bari makircin su da kaidin su da sharrin su ya ci mu ya Allah Allah ka kare mu ya Allah ka kawo mana ci gaba a cikin ƙasar nan tamu ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa a cikin ƙasar nan tamu ya Allah Allah ka sa abubuwan da muke bukata a cikin rayuwa su yi sauƙi a cikin rayuwar mu ya Allah kuma Allah ka hore mana abin da za mu biyan bukatun mu ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka. Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka. Kasuwancin da ya mutu garin nan namu ya Allah ka maido mu shi ya Allah. Hada hadar da ta mutu garin nan namu Allah ka dawo da ita ya Allah. Kudin da muka zanki samu da masu yawa masu albarka Allah ka maido mana su ya Allah. Allah ka maido mana da harkokin arziki ya Allah. Allah ka sa ta ko ina arziki ya bude ke mu ya Allah. A garin nan namu ya Allah. Ya Allah garin nan namu ya Allah. Allah garin nan namu Allah ka wadata shi ya Allah. Allah ka wadata maradi da yan maradi ya Allah Allah ka wadata maradi da yan maradi ya Allah Allah ka wadata yan maradi da yan maradi ya Allah Allah ka wadata maradi da yan maradi ya Allah Allah ka raba su da talauci da zaman banza ya Allah Allah ka kawo musu karshen zaman banza ya Allah ka kawo musu karshen zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba su kasuwanci ya Allah mai albarka ya Allah da kasan mu gaba da ma ya Allah Allah ka buda ma kasan mu arziki ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka gama su da abin kwarai abin kirki ya Allah yan kasuwan mu na maradi Allah ka kara musu wadata Allah ka kara musu budi ya Allah Allah ka kara jayi musu matsalolin da suke fama da su ya Allah talakawan mu ma Allah subhanahu wataala ka kara musu budi ya Allah Allah ka kara buda mu talakawan maradi ya Allah da talakawan Nijar gaba ɗaya ya Allah Allah ka kawo mana karshen walalu gaba ɗaya ya Allah Allah ka gafarta mana zanuban mu ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi ka san shi Allah ka biya mishi bukatar shi ya Allah Allah ka jiro kon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama Allah الله كيبنا نيسا جهنم يا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله ودان سكي كula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatunsu Allah ta'ala duk waɗanda suka damu da karatun nan namu suna sa dukiyarsu domin su yi mana hidima a cikin karatun nan Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah da waɗanda suke tsayawa su saurara ya Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah ka shahi masa hawayensu ya Allah akwai masu damuwa cikin su ya Allah ka jaye musu damuwarsu ya Allah akwai waɗanda suke cikin bakin ciki ya Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka kawo musu ƙarshen wannan wahala gaba ɗaya ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.